أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي وأولي بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا نعم النبي أولى بالمؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم أولى شيء جنجنتا بالمؤمنين كمؤمني من أنفسهم ما ناس سوشي بيد يد سكي سمكان تندا شين يزو مثل الهيري جاس وقمكم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها da mutane suna dab da shiga wuta Allah ya taimake su ya kawo musu annabi annabi ya zo da ƙur'ani ya zo da addini kuma ya zama mutane suka suka zama suka tsira daga wuta suka shiga suka zama jan aljanna to saboda haka ya annabi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aulati ya cancanta ya so min al-mu'mina ga mu'mina min anfusihim ma'ana su bi son su akan kawunan su fi ma da'ahum ilayhi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake kira su zuwa gare shi wada arhu anfusuhum kawunan su kuma suka kira su zuwa ga wani abu to su fuskanci abinda manzo Allah sallallahu alaihi kira zuwa gare shi su bar abinda kansu kawunan suke kira zuwa gare shi shine ila khilafi idan wannan abinda manzo Allah sallallahu ya zo da shi ne wannan kuma abinda kan ran mutum yake so to mutum ya hakura da abinda ran nasa yake so ya koma kan wanda annabi ya zo da shi to wannan shine tsira shine tsira ga ga musulmi idza amara nabi sallallahu alaihi wasallam bi shay'in idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni ayi ayi kaza wada hadin nafsu ila shay'in akhara ita kuma rai ta bukace ta kuma ai wani abu daban wanda ba na annabin ba wa alayka bima qala nabi sallallahu alaihi wasallama kalazamci abinda annabin ya faɗa kayi shi kabar abinda ran naka take so annabi wa aula bi kulli mu'minin min nafsihi manzo sallama ya cancanta ka kowane mu'mini ya ya jibinci lamarin ya riƙe abinda annabi ya zo da shi fiye da yadda zai riƙe abinda ya rabu da abin da ransa yake so kana ya gulu aula bil mu'mina min aqdim man mata wa taraka malan wa maluhu li warasatihi wa man taraka dinan fa alayhi dinuhu azara sallama yana cewa yace duk wanda ya rasu ya bar dukiya dukiya ta magadansa ne amma wanda ya mutu a cikin addu'a wa man taraka dinan da fa alayhi dinuhu azara sallallahu alaihi wasallam yace wa sahabbansa duk wanda ya rasu ya bar dukiya ‘yan uwansa su gaji dukiyar, mana magadansa su gado, amma idan mutum ya mutu ya bar bashi ana bisa bashi, mazala ce to bashi yana kaina ni zan biya. Kaga shi in an bar bashi shine mai biya, in aka bar dukiya ko ba ruwansa, ta magada ne. To kaga sai mutumin da ya lamunce maka bashin ka ma zai biya, in ka bar dukiya ka ba ruwansa da ita. To wannan ya fi cancantan ka riƙe abin da ya zo da shi akan abin da kai kake so. wa zawajuhu ummahatuhum sannan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iyayen mu'mine ne ummahatul mu'mine bi hurmati nikahihinna alaihim haramcin aure su kamar yadda uwa ya haramta mutum ya aure ta to haka ya haramta mutum ya aure matan manzo Allah sallama ba za su yi aure ba kazalika azwajun nabi sallallahu alaihi wasallama matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ummahatu lil ummati jami'an su iyaye ne ga al'umma gaba daya kowa inda manzo Allah sallama ya aure mace za zama uwar dukkan mu'mini a duniya kullu zawjatin lin nabi sallallahu alaihi wasallama ummul lil mu'minina kowace mace ga annabi sallallahu alaihi wasallama to uwa ce ga dukkan mu'minan duniya gaba daya wala hadha saboda haka harumar tazwiju bi zawjatin nabi sallallahu alaihi wasallam haramun ne wani yake zai tunanin ma zai auri matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walaysa almuslimuna awladan lirrasul sallallahu alaihi wasallam amma kuma musulmai ba yayan annabi bane iyaye matan su iyayen iyayen mu'min musulmai ne gaba daya amma ko musulman ba za a ce su kuma yayan annabi ne ba a saboda su kuma can da muka ce ud'uhum li abaihim huwa aqsadu inda Allah ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum haka Allah ya ce muhammadu ba uban kowa bane cikin mazajen ku amma matansa wa azwajuhu ummahatun azwajuhu ummahatuna matan manzo sallallahu alaihi wasallam iyayen mu ne wale wa huwa laysa abana amma shi ba uba yake ga kowa ba shi dai uba ne amma ba na ruhi ba na jiki ba lianna azwajahu lamma kunna ummahatina su matansa da suka zama iyayen mu haruma alaina ne kawo hunna haramun ne mushe wani shi zai aure su walau kunna auladan nabi sallallahu alaihi wasallama la haruma alaihi tazwij min al ummati to da mun zama kuma ƴaƴansa kamar yadda ya matan suka zama iyayenmu idan annabi kuma ya zama uba ne ga kowane mumini kuma kowane mumini ya zama ɗa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama sunan kuma manzo Allah ba zai aure ba saboda kaga zaka ai ba zaka aure yar ɗanka ba yawa kaga ta zama jika kenan to shi yasa al-insanu la yatazawwaju ibnatahu mutum ko kuma ba zai aure yarsa ba tunda su matan ma ai kaga za su zama annabi zai zama uba su kenan dai ya zama uba su ko kaga uba ba zai aure yarsa ba al-insanu la yatazawwaju ibnatahu mutum ba zai aure yarsa ba hadhihi hiya al-hikmatu wannan ita ce hikima fi kauni azwajihi ummahatina matan su zama iyayenmu saboda ba aure tsakanin tsakaninmu da matansa wa huwa laysa abana shi ba uban mu bane saboda shi kuma zai aure a cikin al'umma ya mai wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din amma ma abota dangi shashin su ne ya cancanta da tashi fi kitabillahi a cikin littafin Allah su ne suka fi cancanta su gado min almu'minina ya fi gado mu'minai wal muhajirina ko kuma wanda suka hijira daga Makka suka kawo Madina lokacin da aka ba saukar da ayar ayar gado ba to lokacin da manzala sallallahu ya tashi daga makka ya koma madina to mutanen da suka tashi daga makka suka koma madina sun zama jan uwan mutanen madina to sai mutanen madina suke sakin mata saboda jannan su aura kuma ina ka kulla abokantaka a lokacin da yake a lokacin musuluncin bai faru da ba to duk wanda kuka kulla abokantaka tsakaninka da shi to za ku yi alkawari duk wanda ya riga mutuwa ɗayan shi zai gaje shi kaga gado kenan na abokantaka tsakanin muhajiruna da ansaru ko tsakanin muhajiruna da muhajiruna ko tsakanin ansaru da ansaru to an yi ta wannan kafin Allah ya saukar da ayar gado kenan yusikum Allah fi auladikum zuwa karshe da aka kawo ayar gado shikenan da aka kakkabe maganan gado na abokantaka na musulunci sai dai na dangantaka min al-mu'minin wal muhajirin al-irdu allazi kana yaqaw bit tabanni mansukun gadon da yake wanda aka ajiye shi da tabannin nan da muka fada mutum ya dauki ɗaya ya ce ya dauki wani ya ce na mai da kai ɗan ɗana kuma in na da surutai za ka gaje ni to wannan shi an soke shi babu shi al'insanu ya mata ya risa ulu arhamihi mutum idan ya mutu to ma'abota danginsa dangantakarsa su ne za su gaje shi kare nabi sallallahu alaihi wasallam a ka bainal muhajirin wal ansari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada jagorantaka tsakanin mutanen Makka da suka taso daga Makka suka dawo Madina da mutanen Madina da aka tarar wanda aka samu sai suka sai zama akwai jagorantaka tsakanin su har ma gado ma ya ta faruwa wa kullu wahidin yarisu akahu idza mata mutumin Makka idan ya mutu akwai abokin sa a Madina to wannan abokin nan shi zai gaje shi kafin a kawo ayar yaƙi kenan ayar ayar gado بهذا بهذه إذا مات بهذه المؤاخاة saboda wannan jankuwantakan da aka hada mutanen makka da aka gauro su zama ɗan uwan mutanen madina suka dawo kwarai da suka da aka tarar saboda haka idan mutumin makka ne ya rasu dama yana da abokinsa dan mutumin mutumin madina kuma wanda akwai wannan janguwantakan wanda suka hada musulunci ne ya hada su amma lokacin da yake ba saukar da ayar gado ba to duk ɗaya in ya rasu to ɗaya ne zai gaje shi wani sukar ayar bi ayatul anfali har yanzu dai an shafe ta da ayar suratul anfali wanda ayatul anfali wanda ta ta cire wannan ma'ana gado tsakanin yan uwantaka gado na na na musulunci kawai wanda ba ba na dangantaka ba wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din ma abota dangantaka shine ayar suratul anfal dikin wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah inna allaha bi kulli shay'in alim tace ma abota gado shashin su ya fi cancanta da jaji a cikin littafin Allah shi Allah masani ne ga komai illa an taf'alu lakin an taf'alu ila awliyaikum illa din ma'ana lakin ne sai dai idan za ku aikata ma'rufan alheri ila awliyaikum zuwa ga masoyanku idan kana da abokinka da kake so sai kuma kana da dukiya mai yawa shi ko ba shi da komai to idan kana so saboda in ka mutu ba zai gaje ka ba to in kana da rai duk dukiya kai ka dauka kace ka ba wani shikenan ta bayu kayan ka ne kana da rai kana da lafiya kana da komai to in ka dauka duk abin da ka bayar a cikin abin da ka mallaka ka ce ka bawa ne magana ta zauna idan ko mutum ya rashin lafiya to yake tsoron ba mamaki zai rasu to shikenan nan kuma an ba an yarda masa yayi wasiya ne sai idan ya rasu wannan nan yadda muke da shi ina son a bashi wani abu cikin dukiyata to sai abin da zai faɗa duk wanda yake so a bawa kar su wuce kashi ɗaya bisa uku shine sulusi kenan to duk wasiyoyi da ya yi a cikin sulusi za a fita su idan ya wuce sulusi zai taɓa magada ba za a yadda ba amma sulusi shi ya yadda shi an yadda illa sabalu ila wala yakum ma'rufan bi wasiyatin idan kai mutum wasiya ka ce to idan na rasu a cikin dukiya ta dauki kaza ba wa ne sai ka ga kasan kazan nan da kace ba wa ne bai fi kashi ɗaya bisa uku na dukiyar ka ba fa jaizun wannan halal ne ya halatta kana zalika nasu ku soke wannan gado na na musulunci na musulunci na dangantaka ta musulunci aka tabbatar da gado na dangantaka to wannan masturan shi yake rubuce fil kitabi a cikin littafin Allah shine Allahul Mahfuzi littafin Allah Allahul Mahfuzi abin da yake rubuce a can kenan to shi Qur'ani da yake dama yana kawo hukunci ne kuma idan ya kawo hukunci ana aiki da hukuncin to idan wani hukunci ya fi wancan din sauki haka sauwaƙe sai a ɗauko wanda ya fi sauƙi sai a ajiye wannan amma wanda aka kawo na ƙarshen nan zai kasance shi ne wanda yake rubuce a lauhul mafus
وإذا كنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وإذ أخذنا من النبيين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم واذكرك كم بتاع متاني إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ko nabiyina ko nabi'ina sai duk an karanta saboda shi nabiyu wasu sun ce asalinsa daga nabuwatu ne ɗaukaka, eh annabatu ɗaukaka ne, in ka ce nabiyu to shi kenan maɗaukaki kenan. Idan kuma ka ce nabi'u nan kuma an ce daga naba'u ne nan kuma labari ne. Nabi'u mai ba wa mutane labari daga Allah. To duka dai nabiyu ɗin da nabiyu da nabi da nabi'u ɗin duka an karanta su a cikin Qur'ani da yawa kuma dama duka lungomi suna aiki shi nabiyu kuma duk yana hawa kansu. idan aka cewa mutum na biyu tabbas madaukaki ne wajen Allah Allah ne ya ɗaukaka shi har ya zama annabi wanda duk annabi duk inda yake idan aka wani annabi ne to ya fi duk wanda ba annabi ba a duniya eh annabawa gaba ɗaya su zo annabawa sun fi junansu eh warafana bada bada nabiyina ala badin an fifita wasu akan wasu dai amma aka manzannin masu suka rusul faddalna ba'dahum ala babin amma idan ka kire ka fita daga annabta ka dawo layin mutane haka to duk mutanen duniya in ka tara su annabi ɗaya ya yi ya fi ku duk mutanen duniya idan dai ba annabawa bane in ka shirya annabi guda ɗaya in ya so annabi ma ba a aiko shi ba ba a aike shi ba annabi ne haka ba ba mursali ba to wannan annabi in ka tara mutanen duniya gaba daya wanda ba annaba ba wannan annabi ya fi eh amma fifi ko tsakanin su ne shan amma in ka shiga cikin annabta zaka samu wani annabi ya fi wani Allah ya yi su su dubu ɗari da ashirin da hudu kamar yadda manzala sallallahu alaihi labari a cikin su an ɗauki ɗari uku da goma sha uku sun zama manzanni a cikin manzanni ma Allah ya ɗauki wasu akwai wanda sunayen suke cikin Qur'ani mutum ishirin da biyar sannan su ma a cikin su ko kamar wannan wanda manzal Allah ya faɗa yanzu a cikin wannan aya ya ware wasu ya ce wa minka manzal Allah kenan sallallahu alaihi wasallam wa min nuhin annabi nuhu wa ibrahima annabi ibrahim wa musa annabi musa wa isa da annabi isa na mutum biyar su ne ake ce musu ulul azmi to su ko suna sama da kowane annabi to saboda ka akwai fifiko tsakanin su amma sai an shiga tsakanin su amma idan dai ka fita cikin layin annabta ka dawo cikin mutane to duk wanda kashe wane ya kai annabi to karida eh saboda annabawa annabi shi ya fi kowa ya fi kowa to sai dai in ka shiga cikin annabawa to shan ne ake samun fifiko tsakanin su ka ambata wa mutane yayin da na dauki alkawari da annabawa na dauki na alkawari da su ina ukhriju min sulbi adam kazarri yayin da aka fito da mutane ko kuma annabawan daga tsazon annabi adam kama suna nan kama kwayar zarra na dauki alkawari cewa su za su zo su ne za a aiko wanda za a aiko wanda ba za a aiko ba dai duk annabawa Allah zai kawo su su zauna cikin mutane su rayu a cikin mutane amma wani ma ba san annabi ne ba idan ba aike shi ba ba ce masa ya gaya wa mutane ba sai ya zauna ya gaba rayuwarsa wani bai san ma annabi ne ba sai an je lahira in ka zo ta da shi sai a gace cikin annabawa akwai irin wannan wa minka sannan kuma na ɗauki alkawari da kai eh bayan annabawa jumlatan to an yi adafi ne amma kuma na kamar arful ba'adi alal kulli an arab an kawo su gaba daya to sai kawo aka adafta wasu akan dukan da gaba ɗaya aka ce minan nabiyina gaba ɗaya dukkan annabawa sai aka ware wasu saboda darajar to da aka ware ma sai aka ɗauko wanda ya fi su gaba ɗaya sai aka fara da shi wa minka ya rasulullah sallam bada bi zikirin nabi sallallahu alaihi wasallama an fara da ambaton Allah ya fara da ambaton annabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa akhirun shine gashin annabawa amma shi aka fara da shi lihaza ta'lamu annahu sayyiduhum saboda kai da ake magana da kai ka sani annabi shine shugaban annabawa to daga nan sai aka ce wa min nuhin sai annabi nuhu wa ibrahim aka kawo annabi ibrahim wa musa aka kawo annabi musa wa isa ibn maryam aka kawo annabi isa dan maryam to alƙawarin da aka yi musu biyan ya abudullah tabaraka ta'ala su bauta wa Allah su annabawa alƙawarin da Allah ya yi da su kenan sannan waya du'u ila ibadati su kira mutane zuwa ga bauta wa Allah su su bauta wa Allah nasu su wannan nasu tsakaninsu da Allah ne sannan su kira mutane kuma su ma mutanen su bauta wa Allah a bakinsu domin duk wanda ya ji maganar Allah a bakin annabi ya ji bai je bakin Allah ba duk littafin da Allah ya kafa na annabawa ne suke karanta mutane in ba annabi ba ba wanda Allah zai saukarwa yayi magana ya ji maganar Allah kai tsaye ko kuma Jibrilu ya zai sauka ya gaya masa sai annabi sauran mutane kuma su karba wajen annabi wa akhadna minhum mithaqan ghaliza Allah ce na ɗauki alkawari mai ƙarfi mai tsanani minhum daga annabawa da yake su ne manya to su manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ashaddun nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amsalu fal amsalu yace mafi tsananin samun wahala a duniya ba kawar annabawa saboda Allah ya so shi Allah idan yana son ka to baya son a samu shirka ma'ana baya son wasu su dinga ganin su ma nasu ne to Allah sai ya keɓance ka da shi to shi yasa annabawa sun fi ɗaukar wahala domin shi Allah yana saukar da dama shi Allah yana da wani abu da ake ce masa jalala akwai kuma abin da ake ce masa jamala jalala ita ce wanda ɗan adam baya so daga wahala rashin lafiya zafi matsi da sauransu dai shi ita kuma jamala abin da ɗan adam yake ne yake so kenan to shine walwala ko samun lafiya da sauransu to wannan tajalli guda biyun duka Allah yana sauko da su idan Allah ya sauko da da sauki ma'ana jamala to wannan annabawa saboda su sanin su da Allah idan Allah ya sauko da da jamala da jalala da jamala duk aka sai take sauka idan ta sauka kan annabi idan jamala ce ma'ana idan walwala ce da jin dadi gaba ɗaya yake turawa halitta baya sauka ko ɗaya ba zai ɗauka ba duk sai ya miƙa wa halitta kowa ya samu idan kuma jalala aka saukar ma'ana bala'i aka saukar sai ya kasa bala'in kashi kamar goma sai ya ɗauki tara sai ya ɗauki tara nasa to wannan guda ɗaya shi zai tura wa halitta ya ce to maza a rarraba kowa ya ɗauki abin da zai ɗauka amma shi dai guda tara nan gaba ɗaya nasa ne to saboda haka suka fi kowa wahala wahala ce saboda girma idan aka naɗa mutum matsayi mai girma mutane suna ta ganin ciwon na wane ya ji daɗi ya haye alhali shi kuma ya fi kowa wahala domin duk wanda ya tashi shi zai nema duk abin da ya taso shi ake nema sai ka samu idan babba ne shugaba ne sai ya sati bai samu yayi bashi ba wani talaka kuma kullum bashin sai yake ba ruwansa to shi za ka kai ganin shugaba ba isai tafi shi kadai ba ba isai kwanta duk lokacin da yake so ba ba isai shi abinci duk lokacin da yake so ba a saboda shi matsayin da aka bashin to ai Allah ya ce masa ya kula da halitta to kula da halittar nan dole sa zai dawo duk nauyin halitta zai dawo kansa duk wanda ya kawo masa kuka dole sai saurari wannan mutum ba ka zama minhum misaqan galiza shadidan alqawari mai tsanani bil wafai Allah ya dauki alqawari da annabawa za su shika alqawari kuma sun shika kala Umar sai na Umar yace bi abi anta wa ummi ya rasulullahi na hada ka mana na fanshe ka da uwata da ubana haka suke cewa ya rasulullahi uwata da ubana su zama fansa gare ka inna allaha ja'alaka khatiman anbiya'i Allah ya faɗe ka ya kawo ka ƙarshen annabawa wa zakaraka qablahu kuma ya ambace ka kafin annabawa sai da ka ce wa minka sannan ka kawo su gadda maka fi zikiri ai su kala wa min qawmin nuhi wa ibrahim wa musa wa musa wa ibn maryama Allah ya gabatar da kai an fata sai da ya kawo ka sannan ya kawo annabi nuhu da ibrahim da musa da isa sara nabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu manzala ya kasance yana cewa awa ta'rifu man ana ya umaru yakan ce umar ko ka san ni waye sai ya faɗi abin da zai faɗi ana kaza ana kaza ana kaza qalahu ya faɗe shi da yawa shine hadisin dogo ne yana cikin ara'isul afkar yake cewa haddathani abu muhammad ahmad ibn abdul karim bin marwan al-jurjani al-mungir قال حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا عبد الله بن موسى الابصي قال حدثنا سفيان الثوري عن ابيه ام مجاهد عن ابن عباس وابن عمر وابي سعيد الخدري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة الفجر من ظل أيمن صلى وترانا إنجي وجن صحابي غدا أكو أو غدا هدو مجاهد أبلا بن عباس أبلا بن عمر أبو سعيد الخدري suka ce manzo Allah sallama ya mana sallah wata rana sallah asuba falamma faraga min salati da ya gama sallar sa akbala bi wajhi al-karim ala Allah ila an-nas al manzo Allah sai ya fuskanci Allah ya tarwa Allah yana roƙa wa mutane Allah wa ahmad zarahu ila al-mihrabi gashi ya mana ya daga kansa yana ta addu'a amma ya danganta bayansa zuwa ga masallaci ya talalau wajhu nuran sha'shan kuma fiskarsa tana sheki tana haske tana annuri fa qala umar ibn al-khattab radiyallahu anhu sai na umar sai shi masa ya rasulullahi sallama hasana wajhaka ya rasulullahi abin mamakin abin da yake wurin fiskar ka ta dawa kyakkyawa ta fiskar kowa wa halaman digaka mamakin daɗin maganar ka ta fi maganar kowa daɗi wa afzaga hadisaka mamakin gaskiyar maganar ka ta fi maganar kowa gaskiya wa raqama wadda saka mamakin soyayyar ka yadda take da taushi kowa kana son sa wa aqalaka mamakin hankalin da Allah ya baka wanda yafi hankalin mutane gaba daya wa alyana arika saka kuma Allah ya sassauta gefen ka ga kowa duk wanda yazo zai samu kowa yaro karami ne yazo wajen ka sai ka saurare shi wa sana bashata taka kuma ya kyautata murmushinka da walwalarka in kai murmushi kowa sai ya ji daɗi wa ziyana mukhalalataka inda Allah ta'ala azza wa jalla wa inda nas Allah ya kawata hulɗarka da mutane da hulɗarka da Allah duk inda aka ji hulɗarka da mutane kowa sai ya ji hulɗar ta yi masa kuma haka hulɗarka da Allah da hulɗarka da mutane fa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ya umaru wa umar ibn al-khattab ya umaru kai dan khattabu atadri man ana ko ka sanni waye أنا الذي اشتق الله تعالى اسمي من اسمه والله تعالى محمود وأنا محمد ولا فقر yace ni ne wanda Allah ya tsaga sunana daga sunansa sunan Allah Mahmudu yace ni kuma sunana Muhammadu yace ba alfari nake yi ba ya Umar Umar ibn al-Khattab ya tarziman ana Umar ko ka san ni waye ana allazi khalaqa Allah azza wa jalla awwala kulli shay'in nuri wa sajada fa baqiya fi sujudi 700 amin wa awwalu kulli shay'in sajada lillahi azza wa jalla nuri wala fakra yace ni ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci haske na kafin ya halicci komai kuma wannan hasken nawa ya yi wa Allah sujada ya zauna a cikin sujada sai da ya shekara ɗari bakwai ya ce farkon wanda ya yi wa Allah sujada dai ni haske na ne amma ina gaya maka ba alfahari nake yi ba ne ina gode wa Allah ne ya umaru atar man ana umar ko ka san ni waye ana lazi khalaqa Allah wa arsha min nuri wal kursiya min nuri wal lawha min nuri wal qalama min nuri wash shamsa wal qamara min nuri wa nura asfar min nuri wal aqla alladhi fi ru'usil khalqi min nuri wa nura al ma'rifati fi qulubil mu'minina min nuri wala fakhra yace ni ne in baka ni ne dai wanda Allah ya halice al'ardi daga haske na kursi daga haske na law allon lahu mahfuz daga haske na alqalamin daga haske na wata da rana duka daga haske na hasken basira na mutane daga haske na hankali da Allah ya zuba wa mutane sun halitta ma daga cikin haske na ne yace har ma hasken kadai ta Allah din nan wanda yake cikin zukatan mu'mini suka yarda da Allah to haske na ne ba alfari bane ya umaru atarri man ana umar ko ka san ni waye أنا الذي خلق الله تعالى الأرش فلم يسكن إطلابه حتى كن حتى كتب اسمي ما اسمه على ساق الأرش لا إله إلا الله محمد رسول الله فذكر الأرش وذلك قبل أن يخلق الخلق بسبعين ألف عام ولا فخر إتي عمر كوكا سني واي نين وند الله هلسي الأرش الأرش سيي تروا بيد يكي يكي نزوة yana rawa sai da Allah ya rubuta sunansa da sunana ya hada jikin al'arfin sai ya sa ya rubuta la ilaha illallah muhammad rasulullah yace sai al'arshi ya nazo yace wannan Allah ya yi shi ne kafin ya halitti sauran halitta da shekara dubu saba'in ba alfari bane yace ya umaru tarziman ana ana allazi arafa malaikatu arafa malaikatahu fa salla qabla an sami'u bi zikri adam bi isnai ashar alf amin wa dhalika sumiya yawma arfata li'annahu kana fi yawmin shahidan fihi ashara allah malaikatahu alayya wa sammahu yawma arfata tumharu kadaya wa zalika li ajli wala fakhra yace umar ko ka sanni waye ne wanda Allah ya sanarwa mala'iku ya sanarwa mala'iku zai mana zai annabi kenan kuma sai mala'ikun suka kafin ma ambaci annabi adam sai sai suka suka tawa an Allah sallah ko kuma ibada shekara dubu goma sha biyu yace wannan rana da Allah ya gaya wa mala'iku sai aka ajiye ta zama ita ce ranar arfa shine ake ce mata wa shahidi wa mashhurin nan kuma yace Allah ya shaidar wa mala'iku maganan annabi kuma ya ambaci wannan rana ranar arfa in ta zo ana yafe wa musulmai gaba daya laifukan su duk wanda ya tuba za a yafe masa yace ya umara tarriman ana ana allazi khalaqa Allahu adama wa zurriyatahu ala hurufihi ja'i ismi muhammad فالراس والوجه بمنزلة الميم واليدان منزلتهما بمنزلة الهاء والفرن بمنزلة الميم والرجلان بمنزلة الدال وهي مني ولا فكرة يا عمر ko ka sanni waye ina wanda Allah ya rike annabi Adam da zuri'arsa gaba daya akan harufa da suke dacewa da sunana yace kan mutum mimi ne fiskarsa a matsayin kai da fiska a matsayin mimi ne hannaye a matsayin haƙarami ne ko kuma hasa ne ciki kuma a matsayin mimi na biyu kafafuwan mutum a matsayin dal suke yace duka wannan gaga daga gare ni kenan ba alfahari bane يا عمر وترضي من أنا أنا الذي قال الروح القدس جبريل عليه السلام أتري يا محمد لأي شيء أمرنا أمرنا الله بالسجود لآدم فسجدنا إنما أراد بذلك تعظيمه إذا إذ كنت في صلبه ولا فخر إيش يا عمر فوق سني واي نين وند الله وند ملائكة جبريل يا كبا جاي مني cewa ya Muhammadu ko ka san abin da yasa Allah ya umarci ya umarce mu mu yi wa annabi Adam sujada yace a yace abin da yasa Allah yana so ya girmama annabi Adam ne saboda a lokacin kana cikin tsazon annabi Adam din wace duk wannan na gaya muku ne ba don alfahari ba ne ya umar wa tarriman ana ana lazi qabila Allah tawwata Adam min ajli wa ghafara lahu wa taba alayhi lamma tawassala bihi ila Allah azza wa jalla wa qala Allahumma inni as'aluka ma ja'a bi Muhammad wa alihi wa Muhammad wa alihi wala fakra yace ya umaru ni ne wanda Allah ya karbi tuban annabi Adam dalili na Allah ya yafe wa annabi Adam ya karfi dubansa yayin da ya tawassuli da ni yake cewa ya Allah ina roƙonka saboda abinda Muhammadu zai zo da shi to Allah ka yafe mini sai Allah ya yafe masa wayannan abubuwa da dama suna da yawa ma wanda ya kawo din wayannan dai a takaice su ne wanda sai manzo Allah sallama ya gaya wa sai na Umaru to kaddama ka shine abinda sai na Umaru yake ce masa Allah ya gabatar da kai a cikin ambato ya ce wa minka sannan ya kawo mu min nuhin wa ibrahim wa musa wa maryama alhali kuma kai ne karshen annabawa na ya tsara sadiq sadiq ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما
ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما آه، ليسأل الصادقين abin da yasa Allah yayi alƙawari da annabawa su yi ibada kuma su isar wa mutane ma su yi wa Allah ibada Allah ya ce abin da yasa yayi haka liyas'al as-sadiqina an sirgihim saboda Allah ya tambayi masu gaskiya su ne annabawa an sirgihim a tabbatar da gaskiyar su cewa sun isar da sakon Allah fi tablingin risala da cikin isar da aika wajen wajen mutane an yi haka kuma tafkitan lil kafirina saboda a urusta kafirai kuma a zarge su a ce musu me yasa annabawa sun gaya musu kakibi wa ata lil kafirina ce sa Allah ya shirya wa kafirai minhum a cikin mutane wanda suka yi bin annabawan nan Allah ya tanadar musu azaban wata azaba aliman mai radadi ko mulaman abin yi wa radadi ayyuhal ladzina amanu يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله وكان الله بما تعملون بصيرا يا أيها الذين آمنوا يا قوم مؤمني اذكروا نعمة الله عليكم كتنا نعمة الله ده الله يا نعمة أكمكم Allah ya yi wa mutane mumina Allah ya yi musu ni'ima ni'ima ni'ima ta ƙarshe iz ja'atkum junudun amma wannan Allah yana tana musu ga zafin ahzabi da muka faɗa yin yakin nan na na gororon Madina iz ja'atkum junudun yayin da wata runduna ta zo muku kafirai suka zo za su shirye ku su yaƙe ku su gama da ku hadhihi al-ayat wannan aya nazara ta sauka fi gazwatil khandaqi a cikin yakin gororon na Madina shi al-ahzabu shi ake ce masa gazwatul ahzabi kuma duk dai walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma sadaqa Allah wa rasuluhu qalu hadha ma wa'ada Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu to mu'mine da suka ga wannan taron suka ce wannan alƙawari ne Allah ya yi mana alƙawari dama yayi wa annabi alƙawarin nasara to lamma hajara nabi sallallahu alaihi wasallama wannan doguwar kissa ce yayin da manzo sallallahu alaihi wasallama yayi hijira ila madina ya koma madina wajar al-yahuda bani qurayza wa bani nadiri ya samu yahudawa kashi biyu wannan ana ce musu bani qurayza wayannan ana ce musu bani nadir yaskununa al-madina su suke zaune a madina a lokacin wa sababu suknahum sababin zaman yahudawa a madina annahum kanu yantaziruna khurujan nabiyyi abinda ya kawo su fa suka zauna iyayen su kai kakannin su abinda ya kawo kakannin suka taso daga inda suke suka dawo madina suka zauna a cikin littafin su akwai cewa za a aiko annabin ƙarshen zamani idan aka aiko shi kuma zai zai tashi daga garin su zai dawo Madina to shine dalilin tasowan kakannin Yahudawa da suka zo Madina suka zauna suna jiran annabi ya zo to su suka rasu annabi bai zo ba ya'yan su suka tashi to su har ya'yan su to shine na na ƙarshen nan sune annabi ya tarar to kuma suna gaya wa ya'yan amma har da haka da annabi ya zo da yake ba Yahude ba kowa ne yake da rabo ba marasa rabon sai suka gi suka ce ba shi bane alhali kuma iyayen su ma da kakannin su abin da ya kawo sai ajiye su garin kenan suna jiran annabi ya zo ya same su annahum yantaziruna khuruj annabi li'annahum qara'u fil kutubil qadimati sun karanta a cikin littafan su anna hadhihi albaldata mahajiru rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wannan garin mahajiru mafa'ilu kenan eh mahajiru gurin hijira ne masdari ne mimiyi kuma wanda ya aunu da mafa'ilu akwai maf'alu akwai mafa'ilu irin haka to duk masdari ne masdari kashi biyu ne akwai masdari wanda yake na fi'ili wanda dama an saki kamar kama ta kiyaman yawa ko zahaba zahaban ko ada kuudan irin wannan kuma akwai masdar mimiyu suna nan da yawa wanda shi kuwa a fara da mimi kamar wannan kenan kamar mahajaru ma'abadu maskanu yawa irin su dai su kuma suna nan to akwai maf'alu din akwai kuma mafa'ilu iri wannan mahajiru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gurin hijira ne inda annabi zai dawo ne falan ma ja annabi sallallahu alaihi wa sallama yayin da manzo Allah ya hijira ya dawo garin kataba kitaban ahadan bainahu wa bainal yahudi sai ya rubuta takarda sai ce ai takarda ai yarjejeniya tsakaninsa da yahudawa a bulla alkawari alkawarin da aka za a bulla da aka bulla shine annahu la yuharibuhum shi dai ba zai yaƙe su ba matukar suna tare da shi har abada ba zai dauki ya iya kaiwa yahudawa ba su ma kuma ai sharadi wala yuharibuna wa kada su yaƙe shi wala yu'inu alaihim shi ba zai taimaki wasu su zo su yaƙe su ba su ma kuma wala yu'inuna alaihi kada su taimaki wasu su zo su yaƙe shi wannan shine alƙawarin da aka bulla wa katamu hadha alkitaba aka aka liƙe takaddar wa sajjaluhu inda muslimina suka rubuta suka watsa ta aka bawa musulmai saboda sabar daga alƙawarin da annabi su yayi suka bawa yahuda wajen uwansu saboda tabbatar daga alƙawarin da aka yi tsakanin su da musulmai babu yaƙi kuma akwai zaman lafiya duk abin da suke nema a wajen musulmi za su samu duk abin da musulmi suka nema a wajen za su samu shine ma har aka dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da hulɗa da yahudawa sosai a Madina eh har ya zama har lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi ma akwai riga sama a hannunsu wanda ya kai ta jingina to duk dai ka saboda kyakkyawan mu'amala da annabi yake yi da wanda ba musulmi ba kuma ba yahuda kamar ya fi muni ba ma turawa ba yahudawa to shine da aka yi wannan takarda falan ma madan da zuwa uhudin yayin da aka yi yakin uhudu rakiba huyayyum nu akdaba shi shugaban yahudawa sunansa kenan huyayyu dan akdaba sai ya hau wasara ila makka sai ya tafi makka da ya tafi makka wata ahada ma abi sufyana ala muharabat nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya je ya samu abu sufyana makka shi shine shugaban yahudawa a madina sai ta ci ta kakka musamman ya je har makka ya samu shugaban makka a lokacin shine abu sufyana sai ya masa suka yi alkawari ya je ne tsakanin su abinda za a yi kawai su zo su haɗu su mutanen makka su zo su mutanen yahudawa madina za su taimake su sai yaƙi annabi nagarar ahada ya warware wannan alkawarin da aka yi shugaban su ya warware alkawarin ba da zalika rakiba ila garfana sannan sai ya hau kuma ya tafi akwai wata kabila kuma yahudawa ne garfana ake ce musu bani garfana wa rakiba ila hawazina ya tafi wajen hawazina su kuma wajen nan turawa ne da yahudawa da turawa da kafiran makka duk ya hada su ya ya yahudawa wajen uwansa da turawa mana kiristoci da mutanen makka majusawa maguzawa kenan a hada su gaba ɗaya su haɗu zo su yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kenan hatta shi bai nan habashati har ya hauya taho nan habasha ma Ethiopia kenan fa jama'u juyushan suka hada su ma kuma a nan Ethiopia a lokacin turawa ne shi kenan duka ya har hada su da cewa yana gayyata su su zo za su su mutanen Madina za su taya waɗannan kafirai gaba ɗaya a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam to sai suka taru ya ji ya har hado abubuwan da ya har hada ya dawo to da ya dawo shikenan sai wa'annan mutane suka tattaru suka taho Madina da mutanen Makka da Hawazina da Garfana din da kuma Yahudawa kasu zama suna garin Madina to da suka zo a tarihin Madinatul Munawwarati 12000 sai suka zo mutum dubu goma sha biyu sun zo Madina za su yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta karbu qarbu min al-Madinati sai da suka yi kusa da gari da Madina da suka yi kusa wa aliman nabi sallallahu alaihi wasallam bi zalika manzo Allah sai ya ji labarin ga kafirai a sai shugaban Yahudawa ne ya je ya gayyato su su zo su yaƙe shi to da ya ji haka fasta shara Salman al-Farisiya ko kuma Salman al-Farisi shi sai manzo Allah ya tara sahabbai da yake dama irin wayannan manzo Allah yana bada ya ba shi dama yayi shawara ya shawarci sahabbai to yanzu dai ga mutane sun taru sun taru kuma kafirai ne kuma suna da yawa sun kai mutum dubu goma sha biyu kuma sun zo don su yaƙe mu ne yanzu wace shawara za a bayar me za a yi to kafin wahayi ya zo shikenan Salman al-Farisi yana cikin su a lokacin mutumin Farisa allazi asha fil jahiliyyah 60 sanatan shi ya zauna shekara 60 yana yana cikin jahili jahiliya yana neman waye annabin Allah bai samu ba domin ya zauna karkashin fasoshi da dama ya zauna karkashin fafaran mummi maka da dama duk shugaban kiristoci na duniya to Salman ya kan je ya zauna karkashin sa idan ya zauna karkashin sa sai yana masa hidima yana masa hidima sai in yazo wannan babaroman in yazo mutuwa sai ce masa yanzu daga kai kuma waye ne ya kamata in bi sai ce masa a to yanzu abin da za ka bari in na mutu duk wanda aka nada sai ka bi shi har yayi sa'a ya je ya hadu da wani shi wannan mutumin shi ya san shi yana kamanta gaskiya kirista ne kam to da suka zauna da shi ya ce masa yanzu daga kai kuma wa ya kamata in bi ya ce ka daina wahal da kanka annabin ƙarshen zamani ya kusan zuwa kawai ka je ka saurare shi amma shi wannan annabin yadda muka karanta za a haife shi a wani gari mai duwatsu za a zai kaura ya dawo wani gari mai dabinai shi kenan abin da ya bashi kenan za a haife shi a wani gari mai duwatsu bai faɗi sunan garin ba kuma zai ƙaura ya dawo wani gari mai dabinai shi kenan to sai ya bashi haka to shine sai salmanu yake ta bibiya kuma ya ce a kasa a cikin larabawa zai fito to shine duk larabawan da ya harda su a kasuwa ya kan tambaye su a wani gari kake garin mu kaza ne garin ku akwai duwatsu eh akwai wanda kaji ana cewa annabi ne wannan balarabin in bai sani ba ya ce bai sani ba to da haka yana ta bibiya dai har ya ji labarin cewa ya ce to har ya samu wasu mutanen Madina sai suka je fataushi a lokacin a Sham Assyria kenan suka haɗu da shi yake musu garin ku ya yake da ya da garin sai ya ji gari yayi yayi daidai da wanda babaron ya gaya masa sai ce da yanzu ko za ku taimake ni ku kai ni garin naku akwai abin da nake so in gani in samu ko zo same shi a can ko kuma in jira shi kawai sai suka ce to da suka dauke suka kawo shi baki ne suna zuwa suka ce bawa ne sai suka sai da shi ya ka sayarwa wani a lokacin kuma manzo Allah ya tashi daga Makka yana Madina to shi kenan wannan wanda suka saye shi suka sashi yana ta musu hidima yana ta musu bauta kuma baba Roman dama ya gaya masa alamomin da za a gane annabi ya ce na farko annabi baya shi sadaka inda ka bada sadaka ba zai shi ba sannan akwai hatimin annabta a bayansa ya ce masa to sannan kuma yana zaune da sahabbansa za ka ga sahabban sun nasu shiru kamar sun zo ne a kansu to da ya zo ya karanta sai yana ta bibiya duk inda taron mutane yake sai ya kalli mutane ya ga babban nasu sai yana aiki idan yayi wa mai gidan nasa aiki yakan ba shi dabino idan ya tashi da yamma yakan ba shi dabino ya ce to kai kuma ga ladan ka kaje in akwai abin da kake so ka saya ka sayar to da aka ba shi sai ya kawo annabi sai ce ga sadaka rana farko kenan manzo Allah sai ce to bismillah ku shi shi bai ci ba da gari ya waye da ya kawo sai ce ga hadiya manzo Allah sai ce ku zo mu ci ya tabbata manzo Allah ba zai shi sadaka ba yana cin hadiya sannan kuma yana ta kokarin ya zai ya gane annabin nan ya gane hatimi manzo Allah da ya gane sai ya daga mayafin sa kamar sai gyara sai ya ga hatimi yace da ya samu da alamar ku to duka alamomin da aka gaya masa da ya gane su ya gane shi ne annabi to da ya taso sai ya zo wajen manzo Allah sallama ya ce masa to ni gashi gashi ga in na zauna karkashin waye na zauna karkashin waye yanzu shekara sittin da ina cikin kiristanci kuma dama an ce min annabin ƙarshen zamani zai zo kuma gashi Allah ya kawo kai na sai musulunta shi ke manzo Allah ya bashi musulunci sai ce to gashi kuma wasu ne suka saye ni yanzu ni bawan su ne ya ce ka je kai ta musu aiki karka da mu kai bawan Allah ne shi kenan to ya ta aiki to a nan ne har da Allah zai kawo ƙarshe lokacin da zai za a yanta shi manzo Allah sallama ya ce masa to kai kokari kuma kana neman mai gidan naka ko ya yanta ka to duk da yake yana ta yana biyayya mai gidan ya yi don ma bai san manzo Allah ne in aka yanta shi zai koma wajen annabi ba da ba zai yanta shi ba to shikenan har sai ya ce mai gidan me ya zai masa ya yantu sai ya duba abubuwan da ba sa yiwa sai shi ya dasa masa dubino gona guda dubino kuma ya tashi ya kama kuma a cikin shekara ɗaya a ci yayan dibino ya san dama ba a yi dibino dai a shekara ɗaya ka shuka shi a shekara ɗaya ya tashi har ya haihu a wannan sai dai mujiza mujiza ce yanzu aka ba mu manzo Allah sallama ya bayar yanzu ake ta sai a dasa dibino kuma a ci shi shikenan to sai ya faɗi wannan da kuma ya faɗi dukiyar da za a bayar ya san salwanu bai da ita aka zo aka ga manzo Allah sallama manzo Allah ya ce ka shikenan ba komai ka ce masa za a ya nuna inda yake suna da sadabinu shi kenan ya nuna inda yake suna da sadabinu kuma wannan dukiyar ya ce duk wanda yake da dan wani abu na zinari ya kawo aka kakkawo zinari gwargwadon abin da aka mallaka aka same shi haka dan manzala ya sashi a hannunsa da ya ajiye shi a kai masa ana ɗiba ana kai masa yana girgawa har adadin da yake so ya shiga shi kenan sai kuma dibinin ma manzala ya ce to a je a tona akai kuma gindin dibinon da ake sa da sa amma kada kowa ya dasa sai ya zo zalla shi da hannun sai zai dafa dibina gaba da duk suka kama to sai guda ɗaya wanda sai na umar ya dasa sai ya ki kamawa azala da yazo ya ga bai kama ba ya ce ta wannan wannan ya dasa shi sai ya cire shi ya sake mai da shi shi ma ya kama da shi kenan yanzu abinda sharaɗin sa ya cika dole sai ya yanta to shine Salmanu ya yanto to da ya yanto ne ya dawo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam komai da komai din sa kuma to shine manzo Allah yana bada shawara yana tambaya shawara ya za a yi sai Salman al-Farisi ya bada shawara cewa qala rawi shi masa marra fi hadha shi manzo Allah ce me za mu yi qala fa qala sai shi Salman ya ce to mu dai kunna idza waqa'ana na mislu mislu hadha mu a garin mu yanda na muke yi idan irin wannan abun ya faru da mu na hafiru khandakan haula al-madinati hatta la yarkulaha aduwwun mukan zo mu sai mu kewaye garin da wani rami rami mai zurfi mai faɗi yadda ba wanda zai iya zuwa ya tsallaka ya shiga garin mu haka muke yi ka san babban ya baka shawara ba za ka ce ai kaza ba sai ka ce mu dai ni dai sani na ga yadda ake yi shikenan fa kadda nabi sallallahu alaihi wasallam akan daga manzo Allah sira kansa ya zo ya bi bayan garin su sahabbai ya zana da hannunsa har ya kewaye gari ya sake zanawa faɗi kuma yake tsakanin nan da nan ci za a haka shige na aka fara haɗawa. Waka samahu bainal muhajirin wal ansari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba wannan aikin tsakanin mutanen Makka da mutanen Madina mana da sahabbai wa ahlul baiti wa ahlul baiti har ma da su wanda suke su irin sasan da Usaini da sauran dai mutane wanda suke na gidansa. Wata na za ofi Salmana allazi ja'a bi hadha ra'ayi. Wasu har ma suka kawo wasu maganganu game da Salman da ya kawo wannan ra'ayi. qalar muhajiruna sai muhajiruna suka ce to ai tunda haka ne salmanu minna tunda ya kawo shawara mai dadi suka ce to salmanu ne namu ne eh namu ne tunda dai shi ma ai muhajir ne shi ma daga wani gari ya tafi ya dawo nan gari shi ma ba dan gari bane wa qalar ansaru salmanu minna mutane mai suka ce ai tunda ya dawo yanzu shi yanzu nan ne garin sa bai san wani gari ba saboda haka shi namu ne to suna wannan jayayya qala nabi sallallahu alaihi wasallama manzala sai ce salmanu minna ahlal bait salmanu namu ne mu mutanen gidan ma gaba daya to daga nan salmanu ya shiga ya zama ahlul bait shi aka riskar shi ba manzala ne ya haife shi ba ba jikan annabi bane amma dai yana cikin ahlul bait wasaru ya hafiruna fal haika bi ahlul bait daga nan ya riskar ahlul bait wasaru ya hafiruna khandaga idan suka kasance suna haka wannan gololon hatta wasalu ila hajirin hajarin kai la yasiru fi muawwilun har suka kai wani dutse wanda duk abin bugu ma'ana diga ko wani gatari ko wani abu ba zai iya fasa shi ba to kharaja salmanu salmanu sai ya fita kuma a cikin kaso su salmanu ne wannan dutsen ya bayyana sai salmanu ya zo wa kabar annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya gaya wa annabi to ba gashi gashi mu inda muke hakawa mun mun samu dutse wata wadda manzo Allah sallama yayi alwala wa sabbal wudu'a ala alhajari manzo Allah ya dauki ruwayi alwala ta sai ya zuba akan dutsen dike dutse yayi laushi ko fi zalika alwaqti sama salasata ayyamin mutawaliyatin manzala da ma ya riga ya azumin kwana uku mutawaliyatan a jere la yajidu ma yafsiru bihi ko yasiru sawmahu manzala sallallahu alaihi da ya bude bakin ma rashin samun abin da zai zai zai dora da zai dora azumin hatta annahu waqta dukulihi lil kandagi rabida bi hajarin ala banni sharif sallallahu alaihi wasallam wa min shiddatil ju'i saboda kwana uku yana azumi bai shi komai ba to kuma gashi an gayyace shi zai zo ya yi tauno to kaga ba karfi to sai ya samu dutse ya daura wa cikinsa dama haka yake yi idan yi wa ta dame shi dutse yake daura wa cikinsa saboda ya samu karfin da zai tsaya in ibada zai ta ibada shikenan zai daura dutsen ya ce a bashi a bashi digar shikenan ya karbi digar ya zo ya fasa da kansa kama ya gudu da ma kuma da malamai suke cewa wadda kala ya shiga cikin rami wa kazal mu'awwala ya dauki diga abin bugu kenan wanda rabar sakarata ya bugi wannan dutsen wan kasara sulusuha kashi ɗaya bisa uku na dutsen sai ya fashe sai ya fita dai sai ya karye da ya karye fa kharaja nurun azimun sai aka ga haske mai girma ya tashi ka anna misbahan rugi da fi baitin muslimin kamar yadda dai guri mai duhu ka kunna fitila to haka haske ya fita yi sama kowa ya san wannan hasken ba hasken a kaza hasken dutse idan aka fasa shi akwai wani tattarzani da yake yi to amma shi kaɗan ne ba zai wuce inda abin yake ba amma wannan hasken sama ya yi kowa ya gan shi fa gala manzo Allah ya ce Allahu akbar sai ya yi kabbara wanda raba saniya ya sake bugu na biyu fa kharaja nurun azimun nan ma wani haske ya fito mai girma wa qala al Allah ya zaki cewa Allahu akbar ya yi kabbara wa daraba salisan ya zaki buga dutse na uku wa azala sakarta sai shirye dutsen ya kare fasarar ka annaha kasibun sai dutsen ya dawo kamar yadda ka san rairayi yadda ka san yashi haka dutsen yake eh duk in aka zo fidda shi ko da hannu ma za ka iya fidda shi babu wannan ko gudu gudun dutsen ba gaba ɗaya yanar ka ya nige ko da kala salmanu sai salmanu ya shiga wa qala ya ya rasulullahi ra'ayna ajaban mun ga mamaki lamma da yafta awwalan ra'ayna nuran aziman ka anna misbahan ugira fi baitin muslimin yayin da kai bugu na farkon nan mun ga haske mai girma ya tashi kamar an kunna fitila a cikin daki mai duhu qala manzo Allah ya ce awara aikum ma ra'a salmanu ya tambayi sauran mutane ku ma sauran mutane kun ga abin da salmanu ya gani qalu na'am suka ce kowa ya gani kowa ya ga wannan hasken قال من ذلك صلى الله عليه وسلم ما ضربت ضربة الأولى yayin da na buga bugu na farko wata hali aradil yamani sai na hangi kasar yaman a tara aitu sana'a yamani har babban birnin su sana'a din mahir na gaji war aitu hiyarata naga kuma garin hiyara shi ma da yaman din yake a shi kuma a sham yake wa bushirtu anna ummati satabliku hadha sai aka nuna min cewa al'umma ta za su kai wannan wajen ma'ana an min albishir al'ummata duk wajen za su zama al'ummata wa saniyan da na buga bugo na biyu ra'aytu bilada farisa na hangi kasa kasar farisa sai da na ganta ma'ana sai da ya ga kasar iran din nan wanda tsakanin su ma akwai kaga akwai kuwait akwai iraki wa salisan da na buga bugo na uku ra'aytu bilada rumi na garuruwan rum can inda fafaro mai yake wa qara duniya kullun naga kuma dukkan sasannin duniya zuyalli an nade mini su gaba daya wasa yablungu mulku ummati ma zuyalli duk inda aka nade aka nuna mini to mulkin al'umma ta zai kai waje qala almunafiquna sai munafikai suke cewa yukbirukum bil kadhibi ariya yake muku inji munafikai hadha alladhi yakafu min a'da'ihi yatasara yafirukan dagan yaqulu innahu yamliku al-bilad shattana ma baina hadha wa baina ma yaqau to shine sai kafirai suka ce munafikai da suka ce kuji mutumin da yake tsoron kada makiya su zo su far masa har ma ana haka rami saboda tsoron makiya wa shine zai ce zai mallaki waje kaza da waje kaza da waje kaza shine Allah ya saukar da ayar qul allahumma malikal mulki tuti al mulka man tasha wa tanzilu al mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tadhillu man tasha wa bi yadika al-khayr innaka ala kulli shay'in qadir Allah ya mulkin na Allah ne eh duk inda Allah yake so ai mulki zai je kafirai ma Allah ya ba su duniya balle musulmai falamma kana zalika yayin da yayin da falamma kana zalika makasa da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-ahzaba to yayin da su kafirai wanda suka zo yaƙi suka ji labarin an fara an gina wannan rami to shi sai suka zauna qa'iduhum Abu Sufyan ibn Harb Abu Sufyan ibn Harb ko ibn Harb Abu Sufyan ibn Harb shi Abu Sufyan Abu shine fa'ilin shine labarin mubtada kenan qa'iduhum qa'iduhum mubtada ne Abu Sufyan kuma khabaru ne to Abu Sufyan gashi marfu'i ne ibnu kuma sifa ne na Abu Sufyan dole ya masa rukuwa shi kuma harbin mudafu ilayhi ne dole ya masa kisra kamar yadda Abu Sufyan din Abu mudafi ne Sufyan mudafu ilayhi ya sa Sufyan aka ce Sufyan saboda irin wayannan sunaye su Salmanu Usmanu Sufyan irin wayannan sunaye duk mala ya sarku ne ba sa juyawa to saboda haka ba za su samu wasali kasa ba ba za ka ce Usmani ba ko Salmani ko Sufyani ba a'a Usmanu ko Usmana, Sufiyanu ko Sufiyana, Salmanu ko Salmana, ba a wuce ka ba za a yi kisra ba, mala sarfi kenan kuma suna nan da babin. Ka'iduhum jagora su Abu Sufiyan ibn Harbin. Sai suka zo maka so 20 na yau man kwana 20 suna zaune a gefen Madina ba su samu shiga gari ba. Kalfal kandaki bayan wannan ramin da aka yi. Ma da kalmar Madina ba su samu shiga gari ba. Fal qitalu bainahum ramyun bisihami fakat. Yaƙin da ake yi sai daga inda suka shan su jefo kibiya to ba za ta yi sagari ba tun da tsakanin ramin da garin ma da rata su kuma tsakanin su kuma sun zo suna kusa da ramin amma in suka yi harbi to kibiyar ba za ta iya shigowa gari ba idan idan mashi aka jefo ba zai shiga gari ba kawai wani musulmi ya zo ya samu shi kuma ya samu ganima saboda ba za su iya tsallaka su su ɗauki abin da suka harba ba to shine haka suka zauna illa farisun wahidun min shujanihim allazina yuharibuna alfan sai dai huwa amrun nu abdi wuddin akama farasu fil khandaqi hatta jaa li mahalli rasul sallallahu wa qala ataqulu mu'minun wahidun bi kafirina ومن ومن مات منكم دخل الجنة ومن مات منا دخل النار أنا وهذه اللب البزارة بر أبو جرازة من أراد منكم أن يذهب إلى الجنة الآن فليات فلياتني أدخله الجنة فقام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وابن سبع عشرة سنة فقال يا رسول الله أنا أذهب إلى أمر أقاتله قال يا علي ذلك أمر ابن أبي ود وجلس علي آه، فتكلم آه، فتكلم ثانيا وثالثا فقام مم، فجلس علي كي فتكلم ثانيا وثالثا فقام علي فقال يا رسول الله أنا أذهب أقاتله قال ذلك أمر ابن ود يا علي to haka dai sai mutum ɗaya dukkan su sai kowa ya jefo daga nesa amma shi wannan da yake jarumin su ne in aka je yaƙi shi kadai yana kashe mutane da yawa wani lokaci suka yakan kashe mutum dubu ma shi kadai shine jarumin su sunansa amrun no wuddin amrun no abdi wuddikan sunansa kenan to shikenan sai shine ya samu shi da ya zo yayi wa dokin da ya hau dokinsa da ya zo kawai da ya danna dokin dokin da ya tsalle sai da ya tsallaka rami da shi da dokin duk suka tsallaka rami shikenan ya shigo ya zo har gaban manzo Allah sallama sai ce kai ne kake cewa mumini daya zai iya kashe kafirai da yawa kuma duk wanda ya mutu a cikin ku aljanna zai shiga mu kuma duk wanda ya mutu a cikin mu wuta zai shiga sai ce to ni kadai na zo ina neman waye ne yake son shiga aljanna in kai yanzu sai na ali ya ce ya rasulullahi a lokacin sai na ali shekara ta goma sha bakwai ya ce ya rasulullahi ka bar ni in tafi wajen kafirin nan mu je mu yaki mazala ya ce masa aliyu wannan kafirin fa ne sanannen nan wanda aka san shi amru ibn abdiwuddin din nan sai na aliyu ya zauna ya sake tashi ya ce ya rasulullahi ka bani izini na biyu da na uku duka sai na aliyu ya tashi ya ce manzala sallama ya ce masa a sai na aliyu ya ce ya rasulullahi bani izini dai je same shi sai manzala sallama ya ce masa wannan din dai wannan kafirin da na gaya maka shine qala walau kana amru ibn wuddin Amran na Abdi Wuddin la budda wa qatiluhu sai na ali yace ko shine Amrun an Abdi Wuddin din sai na yana yake ko kan fa annabi sallallahu alaihi wasallam fa kaza imamatahu wa da halalat ali wa da fa'alahu sayfahu zal kifari wa tawajjaha ila al-qiblati wa qala ya rabbi innaka yawma badrin kana kasa ubayda ibn al-harith ibn al-muttalib wa yawma uhud hamzata ibn abd al-muttalib wal yawma lam yabqa indi illa ali ibn abi talib ibn abd al-muttalib رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين وانك هو ذهب وضرب سره فخرج علي وقال لامر قد اخل البرازي قال من هذا قال هذا علي بن ابي طالب ابن عبد المطلب قال له انت والدك صديق صديق لي لا اقاتل لا اقاتلك ابدا استحي ان اتي الاخره فيقول ابوك قتلت ابني هذا لا افعله يتحقق انه يقتل كل من يقاتله قال له علي ولكن انا اقتلك إما أن تقول لا إله إلا محمد رسول الله وإما أن أقتلك وقد وصل سيفه وأراد أن يضرب عليا وضرب على سيفه وضربه علي سيفه وضربه هو فشقه فرقتين وكبره وهو في محل بعيد من النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أميال تو لوكاشن يدعو كما kisa tana da yawa hadi wani bukata wannan sun da kwashin bisa to shine sai sai na aliyu manzo Allah sallama sai ya tashi ya cire rawaninsa sai ya naɗa wa sayyidina Ali shikenan ya ɗauki takobinsa wanda aka ce masa zalki fari nan zalfi kari kai yana da wani takobi takobinsa kowane takobi yana da suna ya ɗauki takobinsa shi manzo Allah sallama sunan takobin zalfi kari sai ya bawa Aliyu to manzo Allah sai ya dawo ya kalli kibla sai shi ya ubangiji ranan Badar an kashe Ubaida Ubaida ibn al-Haris ibn Muttalib jarumi ne a cikin mu shi ya mutu a Badar yayi shahada ranar yaƙin uhudu an kashe hamza ɗan abdulmuɗalib babban annabi kenan shi ma jarumi ne a cikinmu ya ce yanzu a cikin wajen jaruman mutum ɗaya ne ya rage min aliyu abi ɗalib ya ce ya allah kar ka bar ni ne kaɗai kai ne mafificin masu gado sai ya tafi ya ce sai na aliyu jefa sai ya tafi da ya tafi manzo allah sallama sai sai na aliyu ya fita sai ya zo ya samu wannan kafirin amru ya ce to gayi nan mu yaƙi sai ce kai waye sai ce ni aliyu na bin alibin ne sai ce kai babanka abokina ne ba zan yaƙi ka ba ina tsoron kada in je lahira ina jin kunya kada in je lahira ubanka ya ce mini ka kashe min ɗana shi akan kawai ya sakan kace duk wanda suka kara da shi mutumin zai mutu shikenan sai ce shi ba zai yi ba sai sai na aliyu ya ce to sai sai na aliyu ya ce masa to in baka kashe ni ba ni zan kashe ka ko kai ma kalmar shahada ka zama musulmi sai in yale ka ko kuma in kace ka shikenan sai ya fishi sai anan ne sai fishi ya zo masa sai ya zara takobin sa kan zai zai sari sai na aliyu shikenan yana so ya sari sai na aliyu yana aliyu shi ma ya zara takobi yana zara takobi sai ya raba shi biyu ya raba kafiri biyu shikenan yayi kabbara yayi kabbara manzo Allah sallama yana ne sama min uku tsakanin su amma da yayi kabbara sai da sai manzo Allah kai da yaji kabbara sai ce aliyu ya kashe shi yace la fata illa aliyu wala saifa illa zulfiqar yace ba ba wani aliyu ne kadai shine saurayin da ya dace je kuma takobi kuma guda ɗaya ne shine zulfiqar shikenan ya manzo Allah ya kabbara musulmai suka kabbara to shikenan sai Allah ya saukar da ma ya halaka sauran kuma kafiran wanda suke bayan gari wa anzalallahu rihan wa junudan lam tarawha wa anzala bardan ma tawakkalahu mithlun shikenan bisa tana da yawa sai daga gurin sun ga wannan insha Allah Alhamdulillah. Alhamdulillah.
alhamdulillah alhamdulillah Tambayar mu ta farko, mai tambayar yana cewa ya shehu da fatan an sha ruwa lafiya. Jiya ka yi bayani akan nasiku da mansu, inda ka ce hadisi yana iya nassance aya a wasu lokuta. To ya shehu afuwan muna neman ƙarin bayani akan wannan.
a'a ya shiga cikin usul zai gani ai fanni ne fanni ne dogo yana da yawa akwai littafansa akwai alwarakatu fi usulil fiqh akwai shi wannan alfiyatul usuli akwai albannani ma ya yana littafi ne babba ma shi kan duka abin da ya shafi usulun ne in shi cikin wannan usulun to zai ga waɗannan abubuwa eh su ne suka ajiye usulu kuma dama su ne asalin dukkan masabobi su ne kuma asalin hadisin ma in bai haɗa usulun ba za a iya gane shi ba eh usulun shi yake tantance fidda hadisi ka gane kowane hadisi mai matsayinsa eh hadisi kaza matsayinsa kaza hadisi kaza matsayinsa kaza eh wannan hadisi sahihi ne bayan sahihi ma ba shi sahihi wanda ake ce masa sahihi hadisi sahihi ingantacce shine wanda ya ba da shi adali ne kuma yana da riko mana baya mantuwa shi ma wanda ya karba wajen sa adali ne ko baya mantuwa shi ma wanda ya karba wajen sa adali ne baya mantuwa ko suna wani har har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine hadisi sahihi shi yasa da Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah suka dauko wa kansu al-ba zai da za su kawo hadisi ba sai wanda aka danganta shi da inganci ne sai sahihi to amma wannan duka wannan fanni ne musamman yana nan da yawa na su gaba ko kuma ya duba al-ihsanu fi ulumil qur'ani na Imam Suyuti ko ya duba miftahu tafsir na Abdullahi Gondo duk zai samu wannan wajen na suna nan su kuma dama abin da ya shafi tafsiri ne Na, a ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i kamar haka, akwai wanda ya yi koyarsa yana fama da ciwon ido tsawon lokaci, yana nema a yi mara addu'a. Sannan akwai wanda suke so a yi musu addu'a, Allah ya ba su kariya, wadata, jari, saukin rayuwa, ilimi da sauransu.
ga Allah ya biya bukatu Amin.
shi mai ciwon ido in yana da sunayen sahabbai wanda suka haddace Qur'anin nan mutum tara yana da sunayen yayi rubuta su ranar Alhamis sai yana wanke kasa da su to insha Allah yana tawakkali da wannan sahabban Allah ya da Allah zai zai raba shi da wannan ciwon ido insha Allah eh Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Amin.
Allah ya biya bukatun mu da bukatun masu bukata Amin.
Allah ya samu cikin wanda yake ta cikin wannan wata Amin.
Allah ya ba mu albarka wannan wata Amin.
Allah kuma ya karbi ibadun mu na cikin iba- azumi da wanda ba na azumi ba Amin.
duk abin da muke nema Allah ya bayar Amin.
abin da muke tsoro Allah ya kiyaye mu Amin.
marasa lafiya Allah ya ba su lafiya Amin.
masu lafiya Allah ya kara mana lafiya Amin.
Allah ya ba mu ikon bin sa cikin lafiya Amin.
duk bukatun mu Allah ya biya su Amin.
duk musulmi duk inda suke a duniya Allah ya biya bukatun su Amin.
Allah kuma ya daidaita musulmi duk inda suke a duniya Amin.
Allah ya daidaita su Allah ya daidaita su Amin.
Allah ya musu alqibla da Amin.
kauyinsa Amin.
eh Allah kuma ya hada kansu albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Amin.
albarka wannan wata mai albarka Amin.
albarka littafin littafin da ake karantawa na Allah wanda ya fi kowane littafi Amin.
ربنا آتنا في الدنيا Amin.
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Amin.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله
لا إله إلا الله لا إله